يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونست الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أوصيكم نفسي أيها المصلون بتقوى الله عز وجل فإن مولاكم قد أمركم بهذه الوصية في موكب تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعد عباد الله النية هو الإرادة والعظم على فعل أمر ما يكون محلها القلب وقد فسرها كبار العلماء من التابعين النية أنها العزم على فعل الأعمال التي يطيع بها العبد ربه ويزيد من قربه له عباد الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام قالوا أن النية تكون في جميع الأعمال سواء كانت خاصة بالحياة الدنيا أو الدين والآخرة ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين وقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم أيها المصلون وعلى المسلم أن يعلم أن النية خطرها وشأنها عظيم لها أهمية لسائر الأعمال الدينية والدنيوية إذ جميع الأعمال تتكيف بها وتكون بحسبها فتقوى وتضعف وتسيه وتبسط تبعا لها وإيمان المسلم بهذا بضرورة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى عباد الله فالنية فالنظر إلى القلوب نظر إلى النيات إذ النية هي الباعث على العمل والدفاع إليه ومن قوله عليه الصلاة والسلام من هم بحسنة ولم يعملها كتب له حسنة فمجرد الهم الصالح كان العمل كان العمل صالحا يثيب به العجر وتحصل به المصوبة وذلك لفضلية النية الصالحة وفي قول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس أربعة رجل أتاه الله علما ومالا فهو يعمل بعلمه في ماله فيقول رجل لو أتاني الله تعالى مثل ما آتاه الله لأملت كما عمل فهما في الأجر سواء ورجل أتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يكبط في ماله فيقول رجل لولا أتاني الله مثل ما أتاه أملت كما يعمل فهو في الوذر سواء فأثيب ذوي النية الصالحة بثواب العمل الصالح ووزر صاحب النية فاسدة بوزر صاحب صاحب العمل الفاسد وقوله صلى الله عليه وسلم وهو بتبوك إن بالمدينة أقواما ما قطعنا واديا ولا وقعنا موطئا يجيد الكفار ولا أنفقنا نفقة ولا أصبنا مخمصة إلا شركونا في ذلك وهم في المدينة فقيل له كيف ذلك يا رسول الله فقال حسبهم العذر فشركونا في حسن النية فحسب النية عباد الله أو فحسن النية عباد الله إذ هو الذي جعل غير غاز في الأجر كالغاز في سبيل الله وجعل غير المجاهد يحصل على أجر كالمجاهد في سبيل الله وثبت في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيف بسيف بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار فقيل يا فقيل هذا قاتل فما بال المقتول قال لأنه أراد قتل صاحبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام ومن قوله عليه الصلاة والسلام من تزوج بصداق ينوي أو لا ينوي أداءه فهو ظالم ومن أدان دينا فهو لا ينوي قضاءه فهو سارق عباد الله فالنية السيئة إن قلب المباح حراما والجائز ممنوعا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل الأعمال أداء ما افترى الله تعالى والورع أما حرم الله تعالى وصدق النية فيما عند الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا أقول ما قال إن ثوابا فمن الله وإن أقضات فمن ومن الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a samai da kasai muna shaidawa annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama babba dan abdullahi farin jakada bawan allah ne jakadan allah ne ya zo wa duniya da alkur'ani da musulunci gaba daya wanda bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka ina shaidawa tare da ku cewa babu abin bauta da cancanta sai allah subhanahu wa ta'ala annabi muhammadu bawansa ne kuma jakadansa ne bayan nan ya yi uwana cikin addini ina yi wa kaina da wasici bisa jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wannan wasici Allah ya fara shi da kansa cikin alkur'ani mai girma da yake cewa wala kad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah hakika min yi wasici gare ku min yi wasici ga ahlul kitab akan ku tsaya kan kiyaye dokokin Allah da kuma bin dokokinsa sau da kafa bayan nan ya uwa na cikin addini a yau muna shi daga watan sha ɗayan musulunci watan zulƙida wanda hijira yau tana da shekara 444 kutubar mu ta yau a wannan masallaci nawa mai tarun albarka masallacin marigayi alhaji abubakar ya yi arabi wanda ya fi sanuwa da masallacin miyatti a nan unguwan bolari a fadar jihar gombe za ta yi magana ne kan ta'athirun niyya ko ahammiyatun niyya mahimmancin niyya a cikin rayuwar mu ta musulmai babu shakka ya 'yan uwa niyya tana da tasiri wajen gyaruwar ayyuka ko ɓacin ayyuka niyya tana da tasiri hatta a cikin al'amura na duniya wanda kake so ka shiga ka fita lafiya kalau ko ka shiga ka fita ka bar sakamako mai kyau ballantana kuma a mai da al'amarin ka cokab zuwa ga lahira wanda niyya mai kyau ita ce take tabbatar da ɗan adam musulmi ya samu lada a gun Allah amma duk inda niyya ta ɓaci duk inda niyya ta saba to babu shakka za a ga sakamako mara kyau masani ya yan uwana cikin addini malamai suna cewa ita niyya ko kudiri a zuciya shine wani kudiri akan gabatar da wani aiki wannan aikin daidai mai kyau ne ko aiki ne mara kyau wanda mahallin wannan kudirin shine zuciya manzon Allah yayi gaskiya sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ala inna fil jasadi mudga idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb manzon Allah ya ce ai ganga jiki akwai tsoka wanda in ta gyaru dukkan jiki ya gyaru in ta ɓaci dukkan jiki ya ɓaci kuma ita zu ita niyya mahallinta zuciya ne idan zuciya ta yi kyau ta yi ƙudiri mai kyau za a samu cin nasara idan zuciya ta ɓaci ta yi ƙudiri mummuna ba za a ci nasara ba wannan ayyuka na duniya da ayyuka na lahira duka haka sakamakon suke malamai musamman manyan malamai daga cikin tabi'ai suna cewa ita niyya wani ƙudiri ne da azama wajen gabatar da wani aiki wanda a cikin aikin akwai da'a ga Allah akwai biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda tana karuwa aikin iya ƙara kusantar da kai zuwa ga Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya faɗa wa sahabbansa masu girma cewa ita niyya tana kasancewa a dukkan ayyuka aikin keɓantacce ne don duniya ko kuma a'a aikin keɓantacce ne don addini da lahira daga cikin misalai da alƙur'ani ya bamu game da mahimmancin tasirin niyya game da cin nasara a rayuwa da aiki na duniya da lahira Allah ta'ala yake faɗa mana game da wani masallaci da aka gina a garin madina wanda tun lokacin manzon Allah yana nan sallallahu alaihi wasallama to masallacin an gina shi ne da mummunan niyya akan masallacin ya zama kishiya da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an samu gurbatar manufa wajen gina wannan masallaci to sai Allah ya hakaito mana irin yadda masallacin yake a gun Allah ku duba yadda masallaci yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ahabbul buqa alal ardi masajiduha ba wani gu a bayan ƙasa da ya fi soyuwa a gun Allah kamar masallatai to amma duk irin wannan tasirin da yake da shi a gun Allah har in an gina shi ko an assasa shi akan wata manufa ba mai kyau ba to ba ruwan Allah da shi domin niyyar ita za ta yi determine wajen karɓar aiki a gun Allah ko dawo da shi Allah ke cewa afaman assasa buniyanahu ala taqwa min Allah yanzu zai yi daidai da masallacin da aka azhar sashinsa akan tsoron Allah wa ridwanin da neman yardar Allah wannan masallaci khairun shine yafi alkhairi amman assasa buniyana ko masallacin da aka azhar sashinsa ala shafa jurufin harin akan dab da gabar fadawa wuta wanda fanhara bihi fi nari jahannam masallacin da wanda suka assasa shi da wanda suka higa cikinsa da mummunan niyya to zai rubza da su cikin wutar jahannama sai Allah ya ce wallahu la yahdi al-qawm zalimin hakika Allah baya shiryar mutane azzalimai kun ga a structure masallaci ne a zahiri masallaci ne me ya kamai wannan tasgaro me ya kawo har Allah yake siffanta masallacin da gaban wuta niyya ce ta munana ni ya assasa masallacin ce ta munana qur'ani yana cewa da mu la yu'akizukum Allahu billaghwi fi aymanikum Allah baya kama ku da dora muku wajibin yin kafara game da rantsarantsa da suke gudana na wasa a cikin ku na yau da gobe daga ina kake wallahi daga gida nake ina za ka je wallahi masallaci zan je to irin wannan rantsarantsa Allah ce baya kamo a kansu walakin yu'akizukum bima kasabat qulubukum Allah iya kama ku ya dora muku kafara ta dole akan abin da zuciyarku ta kudire ka yi rantsuwa ka saba wa rantsuwar ko ka yi rantsuwa ka ƙi aiwatar da rantsuwar to irin ta Allah yake kamu a kanta cikin abin da zuciya ta kulle wallahu gafurun halim hakika Allah ta'ala mai yawan gafara ne mai yawan kau da kai ne bayan Allah mu sani cewa wajibi ne akan musulmi ya sani cewa yayi ilimi ita niyya tana da hadari kuma sha'anin ta iya da girma tana da mahimmanci bisa ayyuka na yau da gobe addiniya wa dunawiya ayyuka na addini ko ayyuka na duniya iz jami'a al'amal ta takayyabu biha dukkan wa'ansu ayyuka suna kasancewa ne da niyya aiki ya yi kyau to masha Allah niyya ta yi kyau aiki ya munana to wal iyaz billah niyya ta munana wa takunu bi hasbiha kuma dukkan wani aiki da aka ci nasara a kansa to ya samu asali wajen kyakkyawan niyyar aikin aikin yana ƙarfafa ya yan uwa idan niyya ta yi kyau kuma aikin yana rushewa ya yi rauni idan niyya ya yi kyau wa tuslihu wa tufsid aikin yana inganci idan an samu niyya mai kyau haka nan aikin iya ɓaci ya ruguje idan an samu niyya mara kyau musani ya yan uwa imanin musulmi ga wannan dole ne iya cikin larura ka yi imani da wannan ka kudire wannan a zuciyarka to wajibi ne akan kowane musulmi Allah ta'ala ke cewa wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu din ba mu umarce su da komai ba face su yi mana bauta in ji Allah suna tace bautar su tsarkake bautar zuciyarsu da gabansu da ni qur'ani ya ci gaba da cewa da mu qul inni umirtu manzon Allah ka ce da su ni an bani umarni an a'budallaha mukhlishan lahu din na bautawa Allah ina mai tsarkake shi a zuciya ina mai tsarkakewa da kudiri mai kyau dan Allah din annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa cikin hadisin Umar dan Khattab Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa innamal a'malu binniyat dukkan wa'ansu ayyuka suna damfara da niyya dukkan aiki iya da niyya kuma kowane dan adam akwai niyyar da ta sayi wannan aiki bayan Allah masu albarka mu sani cewa duba ga zuwa ga zukata da duba zuwa ga niyoyi haƙiƙa niyya ita ce alba'is alal amal ita ce mai ingiza mutum da tasar da shi wajen aiwatar da wani aiki waddifa ilai har ya zama to ya bawa wannan aiki kariya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa man hamma bi hasana duk wanda ya kudiri a ransa zai gabatar da wani aiki mai kyau amma walam ya amalha bai samu dama yayi wannan aiki ba kutiban lahu hasana za a rubuta masa kyakkyawa guda ɗaya ka yi niyya za ka je jana'iza wani al'amari ya zai tsare ka baka je ba ka yi niyya za ka yi azumin nafila wata larura ta so baka yi ba ka yi niyya za ka yi kaza na alkhairi wani abu ya zo ya tare ka baka yi ba to manzo Allah ce za a rubuta ma lada tamkar kai wannan aiki niyyar ko kudirin zuciyar ya tabbatar da cewa za a rubuta ma kyakkyawan aiki za a baka lada irin ladan wanda ya gabatar da wancan aiki wannan iya cikin fa'idoji da farallata niyya mai kyau yayin uwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutane kala hudu ne ka tsaya ka ji ko kana cikin ɗaya daga cikin su manzon Allah yake cewa akwai mutum na farko da Allah zai bashi ilimi bayan Allah ya bashi ilimi sannan kuma Allah ya bashi dukiya kuma ya dinga sarrafa dukiyarsa da iliminsa iliminsa iya masa jagora wajen sarrafa dukiyar sai ga mutum na biyu ya zo iya cewa damadi Allah ya ban dukiya irin ta wane yadda yake sarrafa ta wajen ayyuka na alkhairi Allah ka ban dukiya nima ne irin tasa to sai manzo Allah ce fa kuma fil ajri sawa da wannan mai niyyar da wancan mai aikin alkhairin za su yi tarayya cikin ladan niyya mai kyau da kaga ana aiwatar da aiki mai kyau ka sha'awi wannan aikin ka dinga fata Allah ya baka dama ka yi to manzo Allah ce kun yi musharaka wajen lada mutum na uku wani bawan Allah ne Allah ya ba shi dukiya amma kwata kwata baya bin Allah baya da'a ga manzon Allah ga dukiyarsa iya sabon Allah iya fasadi iya haram iya horewa iya gwangwajewa sai can wani a gefe ya ganshi ya sha'awe shi ya ce Allah da Allah ya bani dukiya irin ta wane mu ma da mun warware latti da mun yi ƙara'i to manzan Allah ya ce shi ma da shi cikin zunubin da za a samu suna daidai da daidai kaga wani iya facaka wani iya alfahari wani iya sabon Allah da dukiya ka sha'awai shi a zuciya ko da ka kwana baka da kokobo to manzan Allah ya ce kun yi tarayya cikin zunubi niyya ta hattafa da wannan niyya mai kyau ta sa ka samu lada ko baka yi aiki ba mummunan niyya ta sa ka samu zunubi ko baka yi aiki ba mu sani ya uwa ma'abucin niyya mai kyau ya samu sakamako kyakkyawa da sakamako irin wanda ya aikata aiki hakanan ma'abucin niyya fasida ya samu sakamako mummuna irin wancan bawan Allah da gabatar da aiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa iya tabuka yake cewa yanzu nan a Madina akwai wa'ansu mutane ma qaqana wadiyan ba su biyo mu sun ratsa kwaruruka ba wala wa ta'ana mawti'an ba su yi wani taku da zai iso da sunan ba ba zamto sanadiyar bakin cikin kafirai su ga sun karawa rundunar musulunci yawa ba ba su ciyar da wata dukiya ba ba wata yunwa da ta same su sai manzala ce illa sharakuna fi zalika face mu muna nan ta buka mun sha yunwa mun ratsa kwararruka da daji mun taka kaya yunwa ta same mu mun ciyar da dukiyar mu amma su suna can madina a kwance a zaune amma mun tarayya da su a wajen lada sai sabai suke cafa kai fa zalika ya rasulullah manzon Allah ta yaya hakan zai faru kuma sai manzon Allah ke ce hasabahumul uzra wani uzuri ne shar'antacce ya tsare su fashara kuna bi husnil niyya kuma sun yi tarayya da mu wajen kyakkyawan niyyarsu a niyyarsu muna tare da su kuma amma wani uzuri karɓaɓɓe a shari'a ya dakatar da su ba su zo ba to sai manzo Allah sun yi tarayya da su a wajen lada ku duba yanda yaƙi yake yan uwa yanda ake samun barazana da ƙalubale akan al'amarin yaƙi yanda ake tace munafukai daga cikin masu imani a harkar yaƙi yanda yaƙi yake zama barazana ga imanin wa'ansu amma wani iya gida a kwance domin niyyarsa ta kyautata to yana rubuta masa lada tamkar iya fagen fama tamkar ya saba takobi ko bindiga iya fagen fama tsakanin musulunci da kafirci mu sani ya uwa niyya mai kyau tana sa mutum ya samu ladan mayaki ko da bai ji yakin ba iya samun ladan mujahidi ko da bai je jihadin ba wannan duka albarkacin niyya mai kyau hakan take faruwa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari musani ya uwana masu albarka ya tabbata cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa izal taqal muslimani bisifihima idan aka samu musulmai guda biyu suna arba suna arangama da takuba suna fada to sai manzon Allah ke cewa fal qatil wal maqtul finnar da wanda ya kashe da wanda aka kashe to sai manzo Allah ce duk suna wuta sahabbai suke cewa haza qatil manzo Allah wancan fa hiye kisa fa ma balul maqtul shi kuma wanda aka kashe me ya same shi me yayi sai manzo Allah ke cewa li annahu arada qatlu sahibihi shi ma yayi niyyar kace dan uwansa da ma da bai samu ba niyyar ta sa da shi da wanda ya aikata aikin kisan masaukin su guda a lahira ya yan uwa mu kyautata niyya don mu samu sakamako mai kyau a gun Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man tazawwaja bi sadaqi duk wanda ya aure ya ambata wani sadaki aure ana daura shi naqadan da ajalan ko a kawo kudin zahiri ko a yi alkawarin za a kawo duk ya halatta daura aure akan wannan to duk wanda ya daura aurensa ya ambaci sadaki amma a niyyarsa bai yi niyyar zai ba da sadakin ba ya yi yaudara ya lullube wani abu a zuci amma zuciyarsa ba ta dama ba ta yi za ta ba da sadakin ba to manzan Allah ke ce fa huwa zane zaman su da wannan mata ta zane ke aure aka daura da salatin annabi da wali da mai karba da mai shaida amma niyyarsa da ta ɓaci manzan Allah ya ce zina yake kuma ladan zunubin zina ake rubuta masa domin niyyar rashin bada sadaki ko da bai furta bakin shi ba kuma ma'aikin Allah yana cewa man adana daina duk wanda ya je karbi bashi wa huwa la yanwi qada'a kuma a bashin bai yi niyyar zai biya ba to manzo Allah ce fa huwa sariqun wani hukuncin barawo za a yi masa duk wanda ya je karbi bashi a zuciyarsa ba shi da niyyar biya to manzo Allah ce matsayinsa na barawo ne a gun Allah da yawa mutane suna karbar bashi ba da niyyar biya ba kuma hadisi ya inganta manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya karbi bashi da niyyar zai biya Allah zai taimake shi biya kuma duk wanda ya ne ya karbi bashi da mummunan niyyar ba zai biya ba Allah ba zai bashi ikon dama ya biya ba mu sani ya uwa ita niyya tana mummunan niyya tana jirkita abu na halal ya koma haram daura aure da ambatan sadaki za a bayar ba a bayar ba halal ne amma mummunan niyya ta mai da shi haram an ce zina za a ke rubuta masa yanayi haka nan karɓar bashi halal ne da wanda ya bayar da wanda ya karɓa duka ibada suka yi amma idan ka karɓa da mummunan niyyar ba za ka biya ba to ma'aikin Allah ya ce ɓarawo ne matsayinka a gun Allah manzon Allah a Umar dan Khattab Allah ya kare da shi ke cewa afdalul a'mal ayyuka mafiya farala a gun Allah ada'u maftar da Allahu alaihi shine mutum ya gabatar da abin da Allah ya bashi umarni farillai wannan su ne ayyuka mafiya soyuwa abun Allah sannan wal wara'u amma harrama Allah ta'ala da tsantseni da kaucewa dukkan abin da Allah ya haramta sai Umar dan Khattab ke cewa sidiqun niyya da niyya mai kyau da gaskiya a cikin niyya fi ma inda Allah ta'ala anan abin da ke ga Allah subhanahu wa ta'ala ya yan uwa a daga ƙarshe muna nasiha ga dukkan shugabanni da Allah ta'ala ya kaddara wa'ansu za su sabunta kujerunsu waɗansu kuma Allah ya shi ne farkon zuwansu waɗannan kujeru a wannan litinin mai zuwa kamar yadda tsarin ƙasa ya nuna musulminmu daga ciki muna kira gare su muna musu nasiha su shiga wannan ofisoshi nasu da kyakkyawan niyya duk abin da ya faru a baya a harkar neman zaɓe harkar kamfen harkar abin da ya faru a daren zaɓe da hada-hada da hauma-hauma wane yana so wane baya so duk ka ajiye wannan a gefe ka kyautata niyya ka nemi taimakon Allah mulki iya da haɗari yayin uwa haɗarin mulki ya kai wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya cewa dukkan mulki ƙarshensa na dama ne aglab duk inda mulki yake an yi adalci ballantana ma ba a yi adalcin ba ƙarshensa na dama ne ku duba dai abubuwan da yake faruwa yanzu a wannan ƙasa musamman ga waɗanda suke ƙoƙarin adabo da kujerunsu wa'ansu sun kyautata sun iya ƙoƙarinsu kowa ya sani ya ba da shaida amma ku duba yanzu duk jikinsu ya yi sanyi duk suna neman gafarar yan uwa suna neman afuwa suna neman yafiya sun dawo wannan rigar da Allah ya rataya musu to suna ganin za su kwaɓe su rabu da ita to duk wanda Allah ya bashi amanar al'umma ya tuna wannan akwai ran da zai rabu da wannan kujerar ko kuma akwai ran da Allah zai karbe shi a matsayin ku na musulmi yan uwanmu muna muku nasiha ku shiga ofisoshin ku da kyakkyawar zuciya ku karkade komai ku aje shi a gefe ku shiga da niyya mai kyau wallahi Allah zai taimake ku amma in ka shiga da mummunan niyya za ka ga sakamako mara kyau da yawa daga cikin mutane wa'ansu hatta fara kasuwanci suna fara da mummunan niyya gasa wani gasa yake yi duk abin da ka shiga da gasa niyya ba ta yi kyau ba Allah ba zai taimake ka ba wani zai shiga siyasa da mummunan niyya dan ya rama dan ya rama abin da aka yi masa ko dan yayi wani abu sabanin wani abu ba mai kyau ba to irin waɗannan mutanen suna mummunan karshe a siyasa mu gyara niyoyin mu ya yan uwa muna muku nasiha ku ji tsoron Allah yanda muke son mu da alkhairi muna son ku da alkhairi ku gyara niyoyinku sai ku ga taimakon Allah ta ko ina amma in kuka biya karka yadda karka amince karka yi to babu shakka za su jefa ku a ramin da ba za ku fito ba yan uwanmu talakawa duk abin da za ka yi noma za ka yi kasuwa za ka yi neman aure za ka yi karatun jami'a za ka yi aiki za ka nema iniya mai kyau nemi wannan abin da kyakkyawan niyya idan Allah ya baka akwai taimakon Allah a ciki idan Allah bai baka su ba sai ma canji mafi alkhairi amma duk abin da za ka yi kada ka shige shi da wata niyya mara kyau ko aure ne za ka yi da gasa ko ka cizguna wani ko ka yi wani abu daban to sai Allah ya nuna ma iyakarka sai Allah ya sa wannan mummunan niyyar ta yi tasiri a zamantakewa da iyalinka ko kasuwa ka shiga ko Allah yana baka ciniki da jari in dai da mummunan niyya ne akwai ran da Allah ta'ala zai haramta ma samun wani jin daɗin da masu dukiya suke yi mu yi ƙoƙarin kyautata niyoyinmu ya uwa Allah ta'ala da ƙarshe na cewa qul kullun ya'malu ala shakilati kowa ya je ya aiki amma ya liku bihi min lahwa dukkan wani hali da ka tsinci kanka a ciki kai shugaba ne kai talaka ne kai malami ne kai dan kasuwa ne kai mai karfi ne kai ma'aikaci ne kai ɗalibi ne kai malami ne to kowa ya je kyautata niyyarsa akan halin da Allah ya bashi fa rabbukum a'lamu biman huwa ala sabila ubangijinku shine ya san waye ya fi shiriwa a cikin bayinsa Allah ka shirya da mu zuwa ga tafarki madaidaici Allah ka gyara mana niyoyi mai Allah Allah duk niyyar mu da ta saba wa alkhairi Allah ka dawo da ita zuwa ga alkhairi Allah da mu da ƴan uwan mu gaba daya Allah ka inganta mana niyoyin mu ya rabbal alamin Allah ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ka jikan mahaifanmu Allah ka gafarta musu Allah ka taimaki malaminmu Allah ka yi riko da hannayensu Allah ka ba su kariya da tsaro dukkan wata munanawa da cizgunawa da dukkan wani abu da ya kama da wannan Allah ka tsare mu ka tsare malamanmu ka tsare mana shugabannin mu ka tsare iyalanmu ka tsare mana mutuncin mu da addinin mu ya rabbal alamin Allah ka bamu damuna mai albarka Allah ka shayar da mu ruwa mai albarka Allah ka shayar da mu ruwa mai albarka Allah ka shayar da mu ruwa mai albarka Allah ka bamu damuna mai albarka ya rabbal alamin Allah ta'ala mana roƙonka dukkan kuncin rayuwa Allah ta'ala ka raba mu da shi dukkan walwala da imani Allah ka karo mana ya rabbal alamin Allah muna roƙo wannan ƙasa ta mu Allah ka zaunar da ita lafiya abin da yake kokarin yi na handu oba a ranar litinin tsakanin wannan gwamnati da wannan Allah ka yi musu jagora Allah duk inda za a samu canjin gwamnati Allah ta'ala ka sanya albarka a wannan canji ka kaddara alkhairanka a cikinsa Allah waɗanda za su maimaita kujerunsu ya Allah su ma ka sanya musu albarka ka ba su ikon lillinka alkhairi fiye da na baya ka ba su ikon kauciya kusa kwarai fiye da na baya rabbal alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allah kai wa jihar mu albarka Allah ka zaunar da mu lafiya Allah kai wa garuruwan mu albarka Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka shiga al'amurin ya rabbal alamin Allah ka jikan mu ka jikan mahaifan mu Allah kai mana jagora duk dukkan rayuwarmu ibadallah inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majidun allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar qumu ila salatikum yarhamuni wa yarhamkumur rahman